الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka kitabun tauhid a cikin wannan masallaci mai albarka masjidun tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna cikin babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah mun karanta ayar da malam ya shigo mana da ita a cikin baban da kuma hadithi na farko shine hadithin Abdullahi ibn Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan hadithin Abul Abbas Sahal ibn Sa'd bin Sa'idi Allah ta'ala ya kare yadda da shi na'am bismillahir rahmanir rahim wa lahu ma an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يبكون ليلتهم أيهم يرضاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يرضاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم na'am يدوكون أن يخوضون na'am walahuma an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu wato ya tabbata cikin bukhari da muslim daga hadisin sahal ibn sa'd al-sa'idi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi wannan sahabi ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙwala yau khaybar haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ranar khaybar ranar da aka yi yaƙin khaybar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ci nasara ga Yahudawa na Khaibar ƙasashe da dukiyoyi na can ta zamanto ta musulmai suka zamanto na musulmai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la udiyannar rayata lalle ne wallahi zan bayar da wannan tuta gadan a gobe zan bayar da ita ga rajulan yuhibbullaha wa rasulahu mutumin da yake son Allah da manzan shi wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu kuma shi ma Allah da manzan shi suke son shi wato siffar wannan mutumin da za a damka wa wannan tuta shine wanda ya haɗa ɓangarori guda biyu shi yana son Allah da manzan shi sannan kuma yana da shaida daga ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah da manzan shi su ma suna son shi saboda wato al'amarin ba wai kai ka so ba al'amuru laisa an tuhibba bal an tuhabba ba wai kai ka so ba a so ka mutum nawa suke da'awar suna son Allah amma kuma aikin da suke aikatawa yana korewa son Allah shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wato alamar kana son Allah da gaske ba da kama-kama ba ba da iya bakin magana ba ba da iya magana ba alama shine ka bi ma'aiki alaihi salatu wassalam bin sunna ta ma'aiki ka nada ta a matsayin ita ce alkali naka abinda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ka yi ka yi abinda ya ce ka bari ka bari wannan yana nuni akan cewa lalle kana son Allah to idan ka yi haka nan yuhibbukumullahu Allah ta'ala zai so ku matsalar ba kai ka so ba shin ana son ka shine inda matsalar take haka ibnu al-qayyim ya faɗa al'amru laysa an tuhibba bal an tuhabba asoka kai kana son Allah to shi Allah yana son naka saboda sai kayi aikin da zai sa Allah ya soka sannan kuma Allah zai soka amma in ya zamanto ka kangare ka bujire ka karkacewa hanya sai ya zamanto kana da'awa da'awar san Allah da manzan shi amma kai kuma Allah da manzan nashi ba sa cikin zuciyarka ba su ne a gabanka ba shi ne ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wannan mutumin wanda waɗannan sufofin guda biyu sun tabbata a tattare da shi shi ɗin da gaske yana san Allah da manzan shi sannan kuma su ma Allah da manzan nashi suna san shi ta juha yaftahu Allahu ala yadayhi ubangiji subhanahu wata'ala zai bude wannan gari na Khaibar akan hannayen shi wato ta dalilin fafutukar shi da rotsawar shi Allah subhanahu wata'ala zai sa wannan gari ya zamanto gari ne na musulmai da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa haka sahabbai saboda son alkhairinsu da kuma kowa cikinsu yana so a ce waɗannan sufofin guda biyu sun tabbata a tattare da shi da shaida ta ma'aiki alaihi salatu wassalam manzan Allah ya ce yana son Allah kuma Allah yana son shi yana son manzan Allah kuma manzan Allah yana son shi shi kenan fabatan nasu ya dukuna lailatahu sai mutane suka wayi gari suka kwana ya dukuna lailatahum suna ta kai kawo a cikin wannan dare ya huduna suna ta kukkutsawa su shiga su huta kowa ya kwana bai yi barci ba addu'ar da kowa yake shi ne Allah sa a ce shi za a ba wannan tuta ana baka ko to ka samu su tanfi na cewa Allah da madani suna sanka sai mutane suka kwana ya duku da lailatahum suna ta kutsawa cikin wannan daren nasu suka hana idansu barci ayyuhum yudaha wane nan su ne zai dace wane ne za a baiwa wannan tuta mai girma wanda take ɗauke da wannan siffa mai girma a cikin sayuhu muslim hadisin abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙare da da shi ya ce ma a hababtul imarata illa yau mai idin. Ya ce tun da nake bin taɓa ba son shugabanci a rayuwata sai a wannan rana. Ya ce da aka waye gari fatasawar tulaha raja an uda alaha. Ya ce da aka zo saboda horon nan wa kwana aka yi ba a yi barci ba kar mutum ya kwanta ma barci ya kwashe shi da safe a raba bin da shi a kwana ana sintiri ana sallar asuba mutane suka yi cacurundo a masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam umar dan khattab ya ce sai na zamanto ina dogon wuya saboda ma'aiki ya tsinkaye ne kira ne ce ya ka umar amshi haka ya ce fatasawartu laha raja an uda'ala sai na yi tazazzali nake dogon wuya nake leƙe don manzo Allah ya gani ya tuna da ni ya ce uwar kai ka cancanci ka amshi wannan tuta din kajuha yanda sahabbai su in ka ji wato suna farfagandi to ba gurin duniya bane suke farfagandi in ka gansu sun yi ta sun haɗe to akan aikin lahira ne falamma asbahu lokacin da suka wayi gari gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka buga sammako suka tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kulluhum yarju an yu'taha kowa daga cikinsu yana fatan a ce shi ne za a damka wa wannan tuta mai girma kowa fatan shi wannan tuta mai girma ta shiga hannun shi saboda ana kiranka ana damka maka shi kenan wakaiwa ka samu lafiya kai wato gyadarka Allah ya mata albarka eh ana kiranka koto ba wai iya daga ma'aikin ba ne tun daga sama ne umarni ne daga Allah idan aka ce ya ka amshi to an yarda da kai ɗin Allah ya yarda da kai manzan Allah ya yarda da kai kai ma ka yarda da Allah ka yarda da manzan Allah shi kenan da aka kawo kowa ya zo shi aka yi cacurundo aka rufe ma'aiki kowa fatan shi a kiraye shi a bashi faɗala aina aliyu bin abi talib sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ina malam aliyu aliyu bin abi talib babu shi a nan haɗa to kaga yadda kaddara take rabon tsuntsu rabon kwado baya hawa sama e, in kaga rabon kwado a sama to zai faɗo Aliyu bin Abi Talib shi babu shi ma a cikin wannan tafiya. Amma da ke Allah ya kaddara shi za a damka wa wannan tuta. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce aina Aliyu bin Abi Talib. Ina Aliyu bin Abi Talib an gonana na Fatima. faƙila huwa ya shi ainihi aka ce ya rasulallah ai malam aliyu yana nan yana fama da ciwon idanuwa idanuwan shi suna mishi ciwo ba zai iya fitowa cikin ranar nan ba zala ce aje a kirawo shi fa'arsalu ilayya aliyu guna abi ɗalib ya ce sai suka turo da jakada zuwa gare ni ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aika salama ibn al-akwa ya tafi ya zo da shi amma a waɗansu nusakh ɗin fa'arsalu ilaihi sai sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka aika wanda zai zo shi da aliyu ibn abi talib ya tafi ya zo da shi amma salama ibn al-akwa'i a hadithinsa kamar yadda yake cikin sahihu muslim shi ma'aiki ya tura mazala ya ce tafi ka zo min da shi fa'utiya bihi aka tafi aka zo da aliyubun abi talib a to saboda aliyubun abi talib baya ma iya tafiya shi kadai kaga jayo shi ne aka yi a matsayin mai ciwon ido ne ba zai iya budewa idansa da rana ba ya ƙara carkaɓewa amma saboda shi Allah ya so wannan tuta ta shiga hannun shi aka kawo shi a haka na aka kamo shi yana makaho ba aka zo da shi fa basaqa fi ainihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi tohi na addu'a fi ainihi a idanuwan Ali ibn Abi Talib shi kenan ya karanta waɗansu wato addu'o'i kawai ya towa cikin idanuwan alibuna abu talib wadda alahu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wa alibuna abu talib addu'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya fabara'a nan take alibuna abu talib ya warke ka allam ya kun bihi waje'un kai ka ce ba wani ciwon ido a tattare da shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana mai wannan addu'ar kai tsaye sha yanzu biya yanzu ba wai gobe da nisa ba yanzu da nisa da yin addu'ar da warkewar aliyu na abi talib ba ɗauki lokaci ba lokacin da ya zo shi idan shi a talkaɓe ga kwamsa ga ja ga ruwa yana yi amma da addu'ar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi kai tsaye duka ga baki ɗaya wartsaki idan ka ga idan shi kai kace bai ma taɓa yin ciwon ido ba a rayuwar shi ba wai a rannan ba ajuwa wannan alamun min a alamin nubuwa eh dalili ne daga cikin dalilai na annabta ta ma'aiki yana daga cikin mu'jiza ta ma'aiki ma'aiki alaihi salatu wassalam wato akwai abubuwa da dama wanda suka gudana a lokacin shi na mu'jizozi wanda daga ka gani ka san nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarraf laqad gharubat fil mu'jizati fununuhu famin basqatin fis sa'i fada ajinuhu wa min majjatin fil rafd jasha ma'inuhu zimamur rakaya ataqataha yaminuhu bi kaffi hasan fiha alan na'aytum bazu kamar yadda al'imamul alfadadi ya faɗa cikin ashirina wato nau'i-nau'i na mu'ujizozi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato sun zamanto baƙi kowata mu'ujiza in ka ganta za ka ga baƙuwa ce baka taɓa tunanin abin da zai faru ba ma'aiki alaihi salatu wasalamu a handak ana cikin yunwa ma'aiki kwana uku ya bai ci abinci ba kwana uku ya bai ci abinci ba ya ɗaura dutse a cikin shi saboda yunwa jabir ɗan abdullahi ya ɗanje shi gida ya samu matar shi ya ce mata to gashi gaskiya yau ba zan iya haƙuri ba na ga irin abin da ban taɓa gani a jikin manzan Allah ba yana yunwa kuma ga shi a gida ba za a rasa wani abinci ba ta ce iya akwai ɗan sha'ir ɗan kaɗan ne ba shi da yawa ya ce ɗako shi aka nike shi aka gyara shi akwai su wata ‘yar tinkiya ƙarama a cikin gida ya yanke ta ya ce a yi miya wannan sha'ir ɗan a yi abinci zai je shi ya kirayo annabi su zo da mutum uku ko mutum biyu su zo su gama da wannan abinci da aka je ma'aiki alaihi salatu wassalamu jabira sun ya gaya mushi magana asiri rihe daga shishe shi manzala ya kira ce hayya halaku e gabaki daya yan handak aka kira yunsu sun fi mutum tamanin aka kira yunsu aka ce aje gidan jabir jabir ce la'ila illallah sha'ir ɗin da bai huce tiya ɗaya ba ce yanzu ya rasulallahi mutum tamanin in suka zo sama da mutum tamanin jabir ya ce na yi gudu da na ji baban da Allah ya ce inna jabiran garsana a suran lakum fa hayya halabiku jabir ya dan dafa muku abinci mu haɗe a gidan shi jabir ya ce har gudu nake dan zan gida in gawa matata yadda aka shiga ina zauwa na ce mata ga manzon Allah na da jama'a gabaki da waya ta turu tsaci aka yi kai da ka san abincin namu ɗan kaɗan ce wallahi na gaya mashi daga ni sai shi na gaya mashi amma ya fallasa ni a cikin jama'a yana shigowa azala ya shigo wajen jabir ce ina abincin naku ya ce gashi na ɗan sharikin ya ce to an kari azala ya toho addu'a a ciki ya ce ina tukunyan naman take aka ce gatana ya toho addu'a a ciki ya ce kada a kuskura a sabke wannan tukunya daga saman wuta e wannan kuma kulli dinnan da za a toya gurasan nan shi ma a ci gaba da toyawa shi kenan ya ce a yi tire guda a je a ce mutum goma su ci su gama su huta mutum goma su ci su gama su huta sai da dukansu gabaki ɗaya suka ci suka ƙoshi kowa ya gama cikin shi cikin mutum tamanin ɗin nan manzan Allah ya ci jabir ya ci matar shi ta ci kuma suka ce abin da ya saura ɗin ma kamar ma ba a taɓa ba ya ji mu'jiza yanzu wannan in ba mu'jiza ba abinci tiya guda mutum tamanin a ba su kuma da ya saura yana ga mutanen nan ko da 'yan birni ne su ce cin birni ai ba zai ba zai saura ba tiya guda ta sha'ir to ma'aiki alaihi salatu wassalamu akwai mu'jizozi nashi wanda insha Allahu idan dama ta bada a cikin karatunmu na sira za mu tattauna a kansu mun gane da kyau fa bahur raya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ɗauki wannan tuta ya damka wa aliyu bin abi talib ya ce ya tafi da ita faƙalan fuz ala rislik ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce tafi a sannu yi a hankali hatta tanzila bi sahatihim hadde ka sauka a falfajiyar unguwarsu hadde ka sauka a falfajiyar gidansu ka tafi a hankali kada ka yi gaugawa komai yana buƙatar nutsuwa a hankali sun madu'uhum ilal islam idan ka tafi farkon abin da za ka fara yi shine ka kiraye su zuwa ga musulunci ka kira su zuwa ga kalmar shahada idan suka musulunta to ka kame daga yaƙarsu kadda ka danki kowa daga cikinsu inda sun musulunta wannan kowa daga cikin wato shugabanni wanda ma'aiki yake tura su da tafi yaƙi sai ya mushi wannan wasiya ɗin shi ne na farko ka kiraye su zuwa musulunci fa'in a jabuka faƙbal minhum fa kuffa anhu idan suka amsa maka to ka amsa daga gare su in dai suka ce sun musulunta ko to kada ka ce musuluncin daga baki ne banda zuci ka kame daga yaƙarsu kamar yadda hadithin buraida wanda yana cikin sayo musulmi ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza amara amiran ala sariyatin aw jayshin aw sahu fi khassatihi bi taqwallahi wa man ma'ahu min almuslimin khairan thumma qala ughzu في سبيل بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فهكما يكي قاوى علي بن أبي طالب ka kiraye su zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim ka ba su labari dangane da dukkan abin da yake wajaba a kansu min lahi ta'ala fihi na haƙƙi na ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin addini na musulunci ka ba su labarin dukkan abubuwan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta a kansu idan suka shiga musulunci wanda haƙƙi ne na Allah na su kadaita shi da bauta kada su hada shi da abokin tarayya na su aikata abin da Allah yake so kada su aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so Allah ce da shi fa wallahi ina rantsuwa da Allah la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan lalle wallahi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mutum guda ɗaya tal ta dalilin da'awarka ya zamanto idan ka tafi ba wai yaƙi ba ne abin da ake bukata ba wai a karkashe kafirai shi ne babban abin da addini yake bukata ba yaƙi sai in tura ta kai bango ne ake yaƙi farko kiransu ake zuwa ga musulunci dan Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan har suka amsa wuya suka amsa za su yi za su shiga musulunci to ka kame kada ka tuguna musu kada ka yake su sun mad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirina fa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirin Mazala ce idan suka musulunta kuma inda suke din a zaune ba gari bane na musulmai ƙasa ce ta arnawa to dukkan waɗanda suka musulunta sai ka kira su zuwa kuma su yi hijira daga nan ƙasar su tafi ƙasa wanda take ta musulmai idan suka yi wannan hijira babban abin da za su samu shine duk wani alkhairi wanda ya shafi muhajirai su ma ya shafe su duk wani nauyi wanda yake kan muhajirai su ma yana kansu fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum fa inhum abaw fa akhbirhum annahum yakununa ka a'rabil muslimin يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين idan suka ce su ba za su iya barin wannan guri nasu ba amma dai sun musulunta amma ba za su iya barin nan ba saboda nan akwai iyaye akwai kakanni sannan kuma akwai abokanan harkoki na arziki da ake to ka ba su labarin cewa toha hukunci wanda yake gudana a cikin musulmai shine zai gudana a cikinsu ba za a yi musu mu'amala ba irin mu'amalar da musulunci yake yi wa wanda ba musulmi ba da su da musulmai yanzu din ɗaya amma kuma idan aka yi yaƙi aka samu ganima kada su sa a ran za a ba su saboda su ba su tafi suka yaƙi ba ya ce to fa'inhum abau fasalhumul jizya in suka ce ba sa musulunta to yanzu tambaya ta biyu shine ka ce to za su ba da jizya taro kudin kin sallah to idan sun ce za su ba da sai ka amsa kada ka yaƙe su idan suka ce ba su gaba wanda zai sa su su ba da karo to yanzu kuma sun masta'in billahi wa qatilhum wannan ita ce tura wato in tura ta kai bango kenan in suka ce ba za su ba da karo ba an yi an yi da su su ba za su ba da komai ba to sai ka nemi taimako da suna Allah kawai a fara yaki ka yaƙe su to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa aliyu ibn abi talib ina rantsuwa da Allah lalle wallahi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mutum guda ɗaya tal ta dalilin da a wannan taka da za ka tafi kai khairun laka min humrin na'ami wato shine mafi alkhairi a gare ka sama da jajayen raƙumma wato shine mafi alkhairi a gare ka sama da duniya da abin da yake cikinta gabaki da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ambaci humrun na'ami wato saboda buga misali a wannan lokacin ba wata dukiya mafi kima a wajen larabawa kamar dukiya ta raƙumma kuma raƙumman ma waɗanda suke jajaye to sai ma'aiki ya ce to idan mutum ɗaya tal ya fahimci addini na musulunci ta dalilin da'awarka to ya fi alkhairi sama da a tara maka duniya da abin da yake cikinta saboda mai jajayen raƙumma a wannan lokacin shine mai duniya to aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato wannan yake nuna mana akan cewa ba wani abin da ya kai da'awa da'awa in dai akwai ilimi akwai kayan yi to ba wani abin da za ka yi ka samu lada mai girma ka samu kanka cikin wato waɗanda suke isar da saƙon da ma'aiki ya bar sahabban shi a kai face dai da'awa idan kana da'awa mutum ɗaya ta dalilin ka ya shiga musulunci mutum biyu ta dalilin ka ya shiga musulunci mutum uku ta dalilin ka ya shiga musulunci mutum ɗaya ta dalilin ka ya fahimci addini na musulunci da yana musulmi ne amma kuma ya zamanto ya fahimci sunna ya fahimci musulunci ta dalilinka da a zaune yake amma saboda ɗan tunatarwa da kake taratan fataratan yasa ya tafi makaranta har kake koya mishi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama imma na albani imma na waɗansu daga cikin malamai magabata a ko mulatul akami ka saka cikinta akwai babu sifati salatin nabi ko bulugul marami ka saka akwai wannan baban a ciki to kana karantarwa ta dalilin wannan karantarwa taka Allah ta'ala ya kaddara mutane da yawa suka fahimci yanda wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake sallah sannan kuma suka fahimci tauhidi saboda yanda kake karantar da al-usulu thalatha da kitabu tauhid da kashfu shubahat da sauransu daga cikin littattafai na tauhidi na aqida mun gane da kyau ya dukuna faɗarsa da ya ce fabatan nasu ya dukuna lailatahun wato faɗar sahal ibn sa'adin sa'idi sai mutane suka kwana suna ta kai kawo a cikin wannan daren nasu ayya huduna wato suna ta kutsawa suna ta kai kawo kamar da yaran daren sallah irin daren sallah za mu ga cewa in a irin gari ne wanda yake kauye za a ga daren sallah da nan ba ranar barci ba ce waɗansu hazzakami suke dafawa su sha saboda kawai a gwangwaje rannan rana ce la'isma wala wala la'isma wala mai ake cada eh eh la'isma wala haramu ko ba laifi ba haramu wannan kawai dare wannan dare ne kawai na a tashi kenan eh ba dare bane na kwasan laifi za a ga duk titin da ka yara suna bayi ko ina ka bi kawai gani za ka yi sha ɗaya ta dare gani za ka yi kamar karfe bakwai ce ta rana ta ta rana ta faɗa ne kenan karfe biyu na dare za ka zo wucewa wani guri ka ga kamar karfe goma wannan fada suna kaza wannan fada suna kaza wacce suna kaza shine yahuduna kenan suna ta kukkutsawa kowane titi ka wuce a rannan kawai ana cikin wannan tattaunawa ce wannan wanda Allah zai ba shi gobe wanda Allah zai sa wannan tuta ɗin ta faɗo hannun shi gobe gaskiya ya caɓa ko wanda saukan suna kiyamulle ne to amma ma ƙaddarar rahmanu maf'ulu abin da Allah ya ƙaddara zai wakana shi yake wakana mun gane da kyau na'am na'am فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه الثالثة أن البصيرة من الفرائض الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله نعم to shikenan fihi masail wato a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda za mu fahimce su malam ya ce al'ula matsala ta farko a wannan babin annar da'awata ilallahi bariƙu manittaba'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wato hakika kira zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kira zuwa ga addini na Allah ita ce hanyar waɗanda suka bi lawalin jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama a sheikh muhammad salil uthaymin Allah ya ji kansa da rahama wato wajen wannan matsala ta farko ya ce ta'abirin da ya fi dacewa malam yayi yi shine ce annad da'wata ila Allah tariqur rusul wato da'awa zuwa ga addini na ubangiji subhanahu wata'ala ita ce hanya ta manzannai hanya ta jakadun Allah kowane jakada cikin jakadu na Allah wato da'awarsa zuwa ga Allah ta'ala yake yin ta ba yana yin da'awa bane zuwa ga shi a yi mishi biyayya ko a tara mai kayan duniya ko kuma a ɗauke shi da kima da daraja a'a yana da awa ne zuwa ga a fahimci wane ne ubangiji a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bota a aikata abubuwan da Allah ta'ala yake so shi an zubar da kimar shi an faras mushi an taka mushi matukar dai an yi da'a ga Allah ta'ala an kaɗe ta Allah ta'ala da bauta wannan shi ya yi daidai mun gane da kyau kula hadhihi sabili ad'u ila Allah الثانية مسألة تبيو التنبيه على الإخلاص فذكروا akan ikhlas wato mutum yayi da'awa dan Allah yace li anna kathiran minan nas wato saboda hakika da yawa daga cikin mutane law da'a ila al-haqqi da a ce zai yi kira zuwa ga gaskiya to fa huwa yad'u ila nafsihi to shi yana kira ne zuwa ga kanshi wato da yawa cikin waɗanda suke addu'atu imamul uthaymin a wato a sheikh muhammadu bin abdul wahab ce da yawa cikin du'atu wato za su yi da'awa ne da suna allah za su yi da'awan nan amma kuma idan aka ɗan tattala musu wani abu sai su karmashe shi su sa shi a cikin ajihunsu sannan kuma da'awan nan tana gyara musu miyarsu ne ba su bane suke gyara wa da'awa miya da'awa ita ce take gyara musu miyarsu to dukkan wanda zai yi da'awa ya ce mutane suna cikin talauci mutane suna cikin bukatar abinci a taimaka don Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu kan mai dala ɗari kan mai jaka guda kan mai jika goma kan mai miliyan guda su kawo su aji to sai an yi sa a cikin wannan kudin da za a samu zai kasa gida uku ya raba daya amma kashi biyu gida zai yi da shi kaga da awar nan wa lalle ana yin da'awa dan Allah amma kuma eh walatan sanasi baka mi da duniya mun gane walatan sanasi baka mi da duniya yana dan hadawa da ladi laraba kenan to da'awa ya zamanto da ake yin ta don Allah ake mutum ya ɗauki wani abu ya baka bai ɗauki wani abu ya baka ba in yana so ya je ya yi wa kowa idan ka ce a tallaba kada ka ce kai a damka maka sai an damka maka za ka san an tallaba a'a in kai kana daga cikin miskinai to ka ce in aka tallaba duk wanda ya damka ma a hannunka to rabanka ne amma wanda zai tallaba wani ga kwamiti nan a masallaci ya damka sai a ga cewa yadda ya kamata a yi a tallaba wa 'yan unguwa amma dai din tallabin da zai faɗo ta hannunka to a jihunka zai faɗa ya tun da hannunka ya zo kuma kenan kusa da a jihunka yake zai faɗa a jihunka to shi yasa waɗansu lokutan 'yan uwa sai muna kula da kyau aiki na Allah sai an kai zuciya nesa duk abin da aka ce wannan aiki na Allah ne mutum ya ɗauki dala ashirin ya saka ya saka ne saboda a yi aikin Allah da ita ba don a yi aikin wane shi kaɗai ba ba don a yi aikin wane shi kaɗai ba za a diba waɗansu ayyuka ne wanda suke na Allah wanda in aka yi lalle ana kyautata zaton cewa an yi aikin nan don Allah sannan kuma na Allah ne aka yi sai a samu a yi da waɗannan dukiyar mun gane shina ne ce li'anna kathiran minan nas law da'a ila Allah ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsi da zai yi kira zuwa gaskiya to shi din kuma hallo zai yi kira zuwa ga kanshi wani malami da'i ne babba ka ce dillar da ka je yana fada akan cewa mutane bisa taimako to nan ba shi da kobi in ka ji yana faɗa yana mutane bisa taimako da kuɗi da komi a mazana barin mutane da talauci to suka ce so da dama da kanshi yake shi ne a cikin talauci da na amma rada a jihun shi a cike ko to wannan kin fikirar ma ba ta ma zo mishi da ba a cikin matsala suka ce in ka ji yana magana akan abinci ya ƙara tsada to ko shakka karka in ka je gidan shi babu abinci wallahi sun karance shi kaga wannan da'awa ta samu matsala komai lokaci gare shi idan ana buƙatar abinci to ko da ka aje buhu goma a gidanka ko to sai ka yi magana akan a tallafa idan ana buƙatar tallabi na kaza ko da kai kana da kai ka fito da naka sai kuma mutane su kalla sai su ma sai nasu fa innaka idma ta'ati ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya lokacin da ka tafi ka aikata abin da kake da'awa zuwa gare shi a nan za ka samu kuma taro na jama'a suna aikata abin da kai kake aikata faɗin amma ka ce a yi sallah a kan lokaci duk wanda yake zaune da kai ya san kai kowace sallah ba ka yanta a kan lokaci da yake dala ku rabu da shi nan yake sallar asuba a raka yi a cikin jama'a ya karfe takwas yake asuba to kai yanzu da'awar ka za ta tafi wani guri ka ce a raka adalci amma makwabcinka na dama da na hagun kowa kukan ka yake kaga ba adalci ta ce a raka gaskiya cikin al'amura duk wanda kuka hada alaka da shi a kasuwa ya san cewa cikin lamarinka akwai matsala ta za a yi kuma da'awarka ta tafi الثالثة أن البصيرة من الفرائض مسألة uku wanda zamu fahimta a cikin wannan babi annal basira wato haƙiƙa basira mutum ya zamanto wayayye kan abin da zai yi da'awa a kan shi da kuma kan waɗanda zai yi wa da'awa wannan farilla ne ba wai sunna bane ko mustahabi farilla ne karka ce za mu tafi da'awa a ce wani littafi ka karanta ka ce amu mu karanta komai ba amma dai ayi mun zanta duniya to sai dai ka yi da'awa kan bangaren duniya kaga ba yanda za a yi kawai yau rana kai tsaka komin kudinka ka ce kawai kana so ka aje ka yi takara dole sai ka rubuta takarra wanda take nuni akan akwai waɗansu matsayika da karki tun lokacin kana ekol ka yi sj a ta kaza ka yi kaza ka yi kaza da ka tafi jami'a ka zama maga takarra a guri kaza ka yi kaza an yi dai ta gwagwarmaya sannan kuma yanzu ka ce kana neman wannan matsayi amma kawai rana kai tsaka saboda ka ci tuwo ka ƙoshi kana da kuɗi kawai ka ce neman shugaban ƙasa kake in aka tambaye ka ina takardarka ce ni mai bokon komai ba haƙƙi ne na ɗan adam na ɗan ƙasa ni ma ina da shi a bani to tun daga nan ma malaf ɗinka marfud watsi za a yi da shi to haka da'awa take kafin ka yi da'awa lalle ya zamanto kana da ilimi ba ka da ilimi to wata da'awa ce za ka yi dole abin da za ka yi kira zuwa gare shi ka zamanto ka fahimce shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce kula hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani arabi'a mas'ala ta hudu daga cikin masail wanda zamu fahimta a wannan babi min dalaili husni tauhid wato yana daga dalilai alamomi wanda suke nuni akan kyawun tauhidi kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala wato kasancewar tauhidi tsarkakewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ne anil masabbati daga tamkacecceniya wato tauhidi tsarkakewa Allah subhanahu wa ta'ala ne daga dukkan tamkacecceniya daga dukkan tawaya idan aka ce almasabba shine at-tamathul tamkacecce ne saboda lokacin da kace subhanallahi ka kusan karshen ayar kenan ko wala hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wato tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala daga tawaya daga kamanceceniya lokacin da za ka kamanta Allah da wani to ka tawaye shi sosai wa ka tawaye shi yanzu misali mutum ya zo shi yana wasa takobin shi ya hudo shi fi daga gidan shi ce kai takobin nan na kai hi gare shi ce wallahi takobin nan nawa ya mafi sanda kai hi wannan takobin ya bar shi ko zagin shi ya shi zagin shi alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amda min al'asa idan aka ce takobi ya fi sanda kaifi ai zagin shi aka yi to in ka kamanta Allah da bayinsa ai ka ci mutuncinsa ka tawaye shi shine wa subhanallahi sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala daga dukkan tawaya alkhamisatu matsala ta biyar a cikin wannan babi anna min qubhi shirki kaunuhu masabbatan lillahi ta'ala wato haƙiƙa yana daga muni na shirka kasancewar ita shirka wato hada wani ne da Allah subhanahu wa ta'ala cikin daidaita wani da Allah ne daidaita wani da Allah ne cikin bauta saboda mushriki shine wanda yake bauta wani Allah to ita kuma ibada ba wanda yake cancantar ibada daga wajen bayi face sai mahalicin wannan bayi lokacin da bawa ya bauta wa wani Allah to yana nuni akan cewa wannan wani Allah ya cancanci ibada sai zaman to yayi sawwahuma billahi sawwahuma wato ya daidaita su sawwahu billahi subhanahu ya daidaita shi da Allah tsarkakakken sarki to kuma wannan ƙarshen ayar shi ya tabbatar mana da haka wa ma ana minal mushrikina kaga yanda kai Qur'ani yana da daɗi yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe ayar da ita wa ma ana minal mushrikin za ga larabcin in kai za ka yi ko ni zan yi ko shi zai zai ce wa ma ana mushrikun amma sai ce wa ma ana minal mushrikina ni ba na daga cikin mushrikai saboda idan ya ce wa ma ana mushrikun ni ba mushriki ba ne zai iya yiwa kewaye da shi akwai mushrikai amma saboda ya kore wato idan ka yi imani zama a cikin mushrikai ma ba naka ba wa ma ana minal mushrikina ni ba na daga cikin mushrikai wato ni ba mushriki ba ne sannan kuma ba na zama a cikinsu wanda haka ya kamata lokacin da ka kakkaɓe hannunka ka daina aiki wanda yake na asha ko da ba na shirka ba ne kowane irin aiki to zama da masu aikin nan shi ma za ka daina yin sa amma ba wai galihu ba ne ka yi wa kanka ka tuba daga aikata wani laifi sannan kuma daga gefe ka je ka raka zama tare da waɗannan masu aikata laifin wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi Allah ta'ala ya ce idan kaga waɗanda suke wasa da ayoyinmu suke kutsawa wajen lalata ayoyinmu na alkur'ani ayoyi na addini na musulunci to ka kau da kai kada ka zauna tare da su har sai sun saki wannan hirar sun shiga wata hira fadar ka ce wannan a zaune fadar ka ce ta zama amma kasancewa suna wasa da addini su ɗauki waɗansu umarnannuka na addini da izgili alistihza'u biddin to a lokacin da ake din karkace ani bana sa baki aini ina da nadannan salula ta ma suke wannan zancen ko ufa bana ce musu a ka tashi daga nan ka shiri saboda idan musiba ta zo ta karka yi tunanin cewa za ka sha gane da kyau Allah ta'ala ya ce wa ƙadin nazzara alaikun fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi sai ce mi innakum idhan mithluhum Umar dan Abdul Aziz a zamaninsa babban khalifa yayi adalci Allah ji kansa da rahama wannan shugaba a zamanin shi an kamo waɗansu mutane fada aka tarra ta mashaya giya sai aka kamo su ga baki ɗayansu to a ciki akwai waɗansu wanda su suna ma azumi na nafila suka je su musu masha ba asalin ma azumi suke ce a fara da kansu sai a fara daga kansu me aka yi ce innakum idan mithluhum sai ai zaman da kuka yi da su yana nuni akan kun goyi bayan bayan su da su sha eh takthiru sawad wannan shi ma kanshi yana kawo maka aibu yana kawo maka cikas sai da aka musu bulala 80 80 kaga su su sha ba asalan ma azumi suke na nafila amma zaman da suka yi da aka kamo su yanzu yana gani don kowace irin riga gare ka ko da babban riga balaluwa a jikinka aka tafi gurin da ake kaman barayi aka kamo ka ai ba inda za a kace wallahi ni ma da wani ne musu wa'azi da'awa ce na zo yi ranku ya dade ana ganin da can Allah ya hudda ka amma dai anan da aka maka caraf ko to da kai za a tafi da garin taka da hular taka da nazara taka da katul mantarkin naka da da'awa taka duka za a tafi a can yanka ci gaba ka karasa musu ko shi mai jan mata da ce a cikin matar ma ci gaba da yi musu da'awar halin isa ta in aka ajiye ku ku kwana a ciki kuna da'awa eh mene to haka ne to in matsala ta zo ta kokari ake a kauce mata in aka ce waɗannan mushirkai ne ko to koya ake ka raba hanya da su saboda wata matsala in ta zo ta ba za ta ce ba kai musulmi ne ta keɓance su ta shafe su so kadai har kai din za ta shafa innakum idan mithluhum shi yasa Allah ya rufe al wa ma'ana min mushrikeen na'am na'am kwarai kwarai kwarai to kaga wajen abin da ya shafi fadala ta zama da mutanen kirki kuma shine wannan hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace Allah subhanahu wata'ala yana da mala'ikai wanda su kawai shawagiya suke a duniya suna neman ina ake ambatan Allah to idan suka samu jama'a ho suna ambatan Allah fa dawa suke su zauna su kewaye su shikenan suna gama za su tafi wajen Allah kuma Allah ta'ala zai tambaye su ta ce mun yi kicibus da waɗansu bayanka suna tsarkake ka daga dukkan tawaya suna yabanka suna maka kirari suna girmama ka Allah zai ce me suke tambaya ta ce mun je suna roƙonka aljanna ya ce sun ga aljannar za su ce a'a Allah zai ce to fa kai fa laura auha da yaya da a ce sun ga aljannar da yaya roƙonsu zai kasance ya ce da sun ga aljanna ai da roƙonsu da girmama ka sai ya fi yadda suke a yanzu ce kuma me suke neman kare su daga gare shi ya suna neman ka kare su daga wuta ya ce sun ga wutar daga ce a ya ce to yaya da a ce sun ga wutar da a ce sun ganta da sai sun fi tsananin gudu da ita sama da yadda suke gudunta a yanzu ya ce to ku ce na gafarta musu kuma na ba su aljannar shi kenan wani mala'ika zai ce ya ubangiji fihin fulanun laisa minhu a cikinsu akwai wane shi baya daga cikinsu inna ma ja ali hajatin wata bukata shi ta kashi cikin masallaci din ya zauna Allah ta'ala zai ce humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum ai su abokanan zama ne wanda duk abokin zamansu baya zamantowa matsiyaci zama da mai turare ko banza ya dashi na maka ko baka siya ba ya dashi na maka in ya zo huciya ta wajen ku zai zo shi ba abokina bane ba abokinka bane bai san kowa cikinmu ba amma in ya ajiye ku sai ya hudu tash tash tash tash in kai haka zaka ji me haka ji kamshi to haka zama da mutumin kirki yake baka nemi baya maka nasiha baka ka littafi ya karantar da kai ba amma wata magana zai faɗa ka ji cewa lalle wannan maganar kana buƙatar ta haka manzo Allah ya faɗa to haka yake ka hamil misk wa hamil miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan haka yake ɗayan ukun nan ne imma ya dan dashi na maka kaga wannan abokinka ne kuna zaune da shi zai aikata wani abu bai dace ba ba nema ba yiho daga wajen ka ka ce wallahi wani abin nan in kai bata gyara mu za ka zubdar mana mutuncin mu ne kaga wannan ba nema ba amma kai ne kaga kawai ya dace da ka gaya mishi ɗaya kenan ko kuma ya zo ya nema daga wajen ka wani ina so zan yi kaza ya kake gani ka ce an zo gurin sai ka mai dalla dalla ka mishi fashin baki ko to bai nema ba kai baka je ka mishi ba amma kuma zai dinga ganin mai kyawawan halaye a tattare da kai kai wani mutumin kirki ne kaga in muka zauna a fada ba ruwan shi da gulma in muka zauna a fada kawai littafin shi yake karantawa in muka yi kaza kai wani halayen shi Allah mishi albarka gaskiya ina jin daɗin zama da shi to haka zama da mutumin kirki yake ɗayan ukun wannan ne dole ka samu ɗayan ukun nan daga ciki ko ka kallaci ɗabi'u nasa su burge ka ko kuma ya maka magana kan wani abu da kake aikata ba kai ka nema ba ko kuma ka nema kuma ya maka mai kyau to haka mutumin banza shi ku yake manzo Allah ce fanafihul wa nafihul khir imma an yuhrika thiyabaka wa imma an tajida min wurihan muntinatan hadisin Abu Musa al-Ash'ari ne manzo Allah ce shi kuma mai ziga ziki shine mutumin banza kenan manzo Allah ya kamanta shi da mai ziga ziki wanda yake makira na huhu huduna ita ɗayan biyu ne imma da ya huda maka riga ka yi wanka ka sa kayanka sabbi a ce zan je wajen abokina wani da ka je gidan shi aka ce ai bai taso daga makera ba ka tafi ya ce bismillah shigo zamna ka zauna akan wata yar kujerar kujerar huhu wata wuta da taɓa bal ta sama riga kaga hankalinka zai tashi ranka zai ɓaci to haka zama da mutumin banza yake ba za ka san ba lokacin da zai bala maka waɗansu miyagun ɗabi'u wa in ma an taji da min huri hammun tinata ko baka kwasa ba ko to kai kuma ba za ka rasa ba waɗansu halayen miyagu a wajen shi kaje a shari'a baka taɓa yin zaji ba ka yi wata biyar baka ji zaji ba to amma in ka ji ya gunduma wa wani zaji ka ce inna lillahi kai wani yau na ji wani zagi da yi to kaga wannan da ka ji daga gare shi wata ila wata ranka ma za ka caɓa ka wa wani daga nan kuma ka ce kai shi ana wa mutanen nan na zamani sai da irin wannan ɗin sai ka ɗan samu waɗansu zagin ka biyar a jihun dama ta na hagu ka ajiye saboda irin wannan in ta ɓaci to ya koya maka shi yasa kullum mutum ya koyi zama da mutanen kirki zama da mutanen banza ba abu kai bane mutumin banza kowane irin hali mutum yake na banza ko to ka yi ƙoƙari ka kauce wannan mutum saboda zai koya maka ƙware ƙware abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik